Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
لأرسخي أهل الأرض علما بربه لمن ليس في الأعمال شيء كحبه لمن ليس في الأعمال شيء كحبه فيا ويحنا والمرء يكسى بذنبه فيا ويحنا والمرء يكسى بذنبه رجعونا مواتات الليالي بقربه فدنت به والكتب جلاء الصبر رجعونا مواتات الليالي بقربه فدنت به والكتب جلاء الصبر أسى بعدها للأسر يسر يزودها أسى بعدها للأسر يسر يزودها فيقرب من دار الحبيب بعيدها فيقرب من دار الحبيب بعيدها وما ما طلبناها فأزى وجودها وما ما طلبناها فأزى وجودها رجعنا إلى أمداهه نستعيدها رجعنا إلى أمداهه نستعيدها فهانان نستشفي بها أمد الدار رجعنا إلى أمداهه نستعيدها فهانان نستشفي بها أمد الدار لأرسك آل الأرض علما بربه لمن ليس في الأعمال شيء كهبه فيا ويحنا والمرء يكسى بذنبه رجونا مواتات الليالي بقربه فدنات به ولكدب جلا عن الصبر أصاب دها للأسر يسر يزودها فيقرب من دار الحبيب بعيدها وما ما طلبناها فأزى وجودها رجعنا إلى أمدائه نستعيدها فهانان نستشفي بها أمد الدار بسم الله لأرساك آل الأرض علما بربي لأرساك آل الأرض علما بربي لأرساك آل الأرض علما بربه لأرساك آل الأرض علما بربي لمن ليس في الأعمال شيء كحبه لمن ليس في الأعمال شيء كحبه لمن ليس في الأعمال شيء كحبه لمن ليس في الأعمال شيء كحبه فيا ويحنا والمرء يقصى بذنبه فيا ويحنا والمرء يقصى بذنبه فيا ويحنا والمرء يقصى بذنبه فيا ويحنا والمرء يقصى بذنبه رجونا مواتات الليالي بقربه فدنات به ولكتب جلاء للصبر لولا وعدت الليالي بقربه فظنت بي والقدم جل عن الصبر رجونا مواتات الليالي بقربه فدنات به ولكتب جلاء للصبر نزونا مواتات الليالي بقربه فظنت بي والقدم جل عن الصبر أتى بعدها للأسر يسر يزودها أتى بعد هذه العسر أتى بعدها للعسر يسر يزودها أتى بعد هذه العسر يسرا فيقرب من دار الحبيب بعيدها فيقرب من دار الحبيب بيتها فيقرب من دار الحبيب بعيدها فيقرب من دار الحبيب بيتها وما ما طلبناها فأزى وجودها وما ما طلبناها فأرضى وجودها وما ما طلبناها فأزى وجودها وما ما طلبناها فأرضى وجودها رجعنا إلى أمجاهه نستعيدها فهانا نستشفي بها أمد الدار رجعنا إلى أمثاله نستعيدها فلا نستفي بها أمد الدار رجعنا إلى أمجاهه نستعيدها فهانا نستشفي بها أمد الدار رجعنا إلى أمثاله نستعيدها فلا نستفي بها أمد الدار لأرسك أمسى لأرسك آل الأرض علما بربه لمن ليس بالأعمال شيء كحبه فيا ويحنا والمرء يقصى بذنبه رجعنا مواتات الليالي بقربه فظنت به ولقد جل عن التوبة أصاب دها للأسر يسر يزودها ويمره من دار الحبيب بعيدها وما ما طلبناها فأزى وجودها رجعنا إلى أمجاهه نستعيدها فها نحن نستشفي بها عمل الكريم بسم الله
لأرزك على الأرض علما بربي لمن ليس بالأعمال شيء كوفي فيا ويعلى والمرء يغزى بذنبه فدعونا مغازاة الليالي بقلبي وبالنبي والقلب جل عن السبيل أتى بعد هذه العسر يسر يدودها فيفرق من دار الحبيب بعيدا وما ما طلبنا حق أنت وجودا رجعنا إلى أمدائه نستجيب وأنا نستشفي بها أمد الدار
to a baya baitin da ya wuce ya yi maganan fakam wajanatin duk suna hunaka waje bahatin bi akfafi ibilin ausana biki jabahatin ce bi jahil mu'allah fauka nasirin waje bahatin to sai ce raka ibuna ababen hawanmu ammatuhu ta nufi manzan Allah min kulli jihati ta kowace fuska gabas da yamma kudu da arewa ko ina tahowa ake a taho gurinsa hanina dan shauki da bege ila da baitul mudahhari a taho wannan gidan mai tsarki wal kabri da wannan kabarin mai tsarki to sai adaji sai ce li'ar saki ahalil ardi muna tafiya ne zuwa ga mafi tabbatar duk wanda yake doron ƙasa ilma a ilimi in kana magana ilimi shine ar-rasiku bil ilimi kafaffe a ilimi iliminsa ba tan baba shi yasa bai taba gyara bai taba faɗan magana ya gyara ta ba shine cikar ilimi duk abin da ya faɗa haka yake bai taɓa faɗan magana ya ce au in ya faɗa to haka take ta fito kenan shine li'ar saki a halal ardi ilma kuma bi rabbi kuma ilimin da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah da kansa yace amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih yace wannan manzon yayi imani da abin da aka saukan masa daga ubangijinsa shi ya fara yi da haka in ilimi ne da ubangiji shi ya fi kowa sanin Allah sallallahu alaihi wasallama har ila yau ya ce liman laisa ya ce za mu tafi gurin wanda laisa fil amali shay'un ka hubbi a dukkan kyawawan ayyuka babu wani abu kamar sansa sallallahu alaihi wasallama domin babu aiki kamar san manzo Allah Allah yana sallah amma yana san manzo Allah Allah yana azumi amma yana san manzo Allah da ka san manzo Allah ta ya Allah ne ta ya Allah ne sannan kuma wanda ya so annabi ladan nawa ake bashi me ya ladan wanda ya so annabi akwai ladan wanne ne shine almar'u ma'amman shi ladan soyayyarsa zama tare da shi wani aiki ne mai wannan ladan sai a ce liman laisa fil a'mali shay'un ka hubbi babu wani abu a cikin ayyuka kyawawa wanda ya kai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a Qur'ani Allah bai ce so annabi ba sai dai ya faɗi sakamakon wanda baya sasa haka masu kalmar cewa duk qur'ani babu inda Allah ya ce a so annabi amma qur'ani kuma ya faɗi sakamakon wanda baya son annabi to me ake nufi kenan ba a ce so shi ba sai aka ce ga sakamakon wanda baya son sa kuma sakamakon mara kyau sai an ce so shi sai wani ya koma zai ce ai qur'ani ba a ce a so shi ba sai a ce a bi shi eh ba a ce a so shi ba amma an ce kuma wanda bai so shi ba fasiki ne qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtarabtumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha abu takwas sai Allah ya ce ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ko da ko kana son sa amma in ka fi son waɗannan a kansa ko kana son sa da in ka kuskura ka fi son iyaye da mata da 'ya'ya da 'yan uwa da dukiya da gari da gida ka fi son su akan annabi Allah ce fata rabba su hata ya ce Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina ce ka jira ka gama da ubangiji kuma Allah baya shiryar fasikai kaga Allah ya nuna wanda ya samu kansa a cikin wanda ya fifita san waɗannan a kan san annabi fasiki ne to yanzu wannan da Allah ya faɗa haka a kansa sai an jira kuma wata aya Allah ya ce a hibbuhu banda wannan kalmar da ya faɗa mutum ya ce maka in ka fita daga nan gidan za ka ga sakamakon da zan maka sai kuma ka ce ai bai ce in zauna ba ka gane wannan kalmar ba to kuma sai ya ce zauna karewar zauna gargadi da ta shaidi yama in ka fita ga sakamakonka sai kuma ka fita din me yasa ka fita ai bai ce in zauna ba kaga wannan kamata ya yi hukuncin ya ninka haka wanda ya faɗi wancan kalmar to me yake so a faɗa masa sallallahu alaihi wasallam to liman laysa bil amali shay'un ka hubbi babu wani abu kamar san a cikin kyawawan ayyuka ce fa ya wai hana yace ya kai sona wal mar'u ni wannan mar'u din suna nufin shi da yake magana yace wal mar'u yuqsa bi zambi ce mutum an nisanta shi saboda zunubinsa bai samu zuwa gun annabi ba sallallahu alaihi wasallam yana faɗa halinsa sai zunubi ne ya ja mu aka nisanta ni daga gare shi rajauna mawata ta layali sai ina kwaɗayi ina sa rai ina ma dacewar darare ta zo mun bi ƙurbihi da kusancinsa wani daren kawai in wayi gari a tada cika tafi gudunsa sai ina ma an samu haka ya ce amma kwaɗan na sai sai kuma gashi daren ya yi min ruwarsa darare sun mun rowa haduwa da shi wal kadab ya ce wannan halin da nake ciki jalla ali sabari ya fi karfin na yi haƙuri duk musiba ana cewa ya haƙuri ya ce amma wannan musiba ta wuce na yi haƙuri ba zan iya haƙura ba musibar rashin zuwa gun annabi ce ta wuce a ce min yi haƙuri ko an faɗa ma ba zan iya haƙura ba asa ya ce da sannu ba a da halin usul bayan na samu kaina a halin kunci yusur sauki zai zo ya zuju ha ya kore ya kore wannan tsananin me ya saukin shine samun ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sannu sauki zai zo ya kore min wannan kuncin nawa fa ya qarab ba'iduha ai ba'idud dari yace wanda yake nesa da gida sai ya samu kusanta min daral habibi zuwa gidan masoyi yana ta faɗar ziyara ziyara ziyara kamar yadda majanoni yake faɗa yana amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal didara wa zal didara ma hubbu diyara shakafu li kalbi walakin hubbu man sakana diyara majanoni yana cewa amurru ala diyari diyari laila ina wucewa ta gidajen inda gidan lela yake ban san gidan ba ce ba na iya gane gidan amma uqabbilu zaljidara wa zaljidara sai ka sumbanci wannan bangon ka sumbanci wancan ka sumbanci wancan sai ce amma ma hubbu diyari shagabni kalbi ce ba fa gidajen ne suka shiga zuciyata ba san gidan ne ya shiga zuciyata ba walakin hubbu man sakana diyara san wanda ya zauna a gida in majanuni ya faɗa haka mu kuma mu faɗi mai akan madina mu faɗi mai akan mai akan madina to duk wannan shaukin ba gine-ginen ake yi wa ba ba gine-ginen ba a'a wanda ya zauna a garin wanda ya zauna a garin sai hazan nakilu wa ɗaibatun wa muhammadun khairul wara ɗurra wa ha'ana jaru ya ce na shigo madina ga dai ina gani ga madina na ganta ya ce ga uban tafiyan na gani ya ce yau wa ha'ana jaru yau na zama makocinsa sai hazal musalla wal baqi'u wa hahuna raba'ul habibi wa hadhihi asaru ya ce ga inda shugaban ne ya zauna gidansa wa hadhihi asaru ga abubuwan da ya bari duk da ya gama sai sai bushira ka ya kalbi faqad naltal muna zuciya albishirinka yau ka samu burinka wa balagta ma ta hawa wa ma ta taru abinda kake so ka zaba yau ka samu shine ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkali a cikin ashafa ya kawo wasu baituka shi ma yana ya ya dara khairal mursalina wa man bihi ya dara khairal mursalina wa man bihi to baituka sun dan kwanta shi ma yana yana yabo akan gidan gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna shine madina yana cewa laula al-aadi wal awadi zurtuha abadan walau habbun adala dafanati ce ba da ban nauyi da uzuri ba ce wallahi da na ziyarci madina ko da dangin ne sai na shigo madina yace dan na zo ne gaisuwa ga wanda yake garin sallallahu alaihi wasallama to shi ma nan abin da yake ta faɗa kenan yana wa mahama talabnaha duk sanda muka nemi mu kawo wannan ziyarar fa azza wujuduha sai samun ta yi wuya sai mu kasa zuwa sai sai na yi shauki in taho sai wani abu ya zo ya hana sai to tunda na kasa duk sanda na taho ba na iya zuwa to yanzu ga abin da na kama sai ce raja'ana ila amdahihi sai na dawo na kama yabansa kuma yaban nasta'iduha ina yi ina maimaitawa ba na gajiya na yi na maimaita na yi na maimaita fa ha na hannu ya ce to kai mai ji saurari ka ji mu ka gan mu nastashfi da wannan yaban muke samun waraka a madad jihari iya za iya tsawon rayuwar mu tun da ba mu samu ziyara ba sai mun yi yaban muke dan jin sauki a zuciyarmu alhamdulillah da kana da wata ibada in dai babu son annabi alaihi salam a cikin ta to baka komai ba soyayyar annabi ita ce aikin da babu irinta ibadar da babu irinta dukkanin mu kalli kanmu mu kalli kanmu idan kana da wani ko wata wadda kake so ya kake ji wanda ya zo ya ce baya son ka da ita ko baya son ka da wannan me kake ɗauka wannan wanda kuma ya zo ya taya ka son wannan ɗin ya nuna yana son ka tare da wannan shi wani a mai matsayin me yake a gurinka to kalli ubangiji ba abin da yake so irin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama to idan mutum Allah ya mai gamdakatar ya samu soyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya kake ji matsayinsa a gurin Allah waye shi a gurin Allah ubangiji a cikin hadisi kudusi yana cewa man adali waliya faqad azantu hu bil harbi duk wanda yaki wanda nake so to ina gaya mai zan yi yaki ni da shi to mafahumul aqsaba wanda ya so wanda nake so ba shi kuma sai ya zama mai tunda nan ya ce wanda ya ki wanda nake so zan yi yaƙi da shi to kaga wanda ya so wanda Allah yake so me zai samu shi kuma zai samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala shi sai yace liman laysa fil a'mali shay'un ka hubbi inda ba wani abu kamar san sa a cikin ayyuka Allah ya hore mana wannan soyayya ta gaskiya ba ta da'awa ba Allah ya hore mana ta gaskiya ba ta baki ba Allah ya hore mana soyayya ta gaskiya ba ta baki ba alhamdulillah